أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حدوة أنا مسلاتين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه wanda yake cikin yankin gwiwa a nan sokoto birnin shehu yau kuma muna maricin talata hudu ga watan ramadan shekara ta 1446 hudu ga watan maris shekara ta biyar. mun kammala tafsirin suratul a'la za mu fara tafsirin suratul ghashiya muna masu neman taimakon Allah akramakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية wannan sura an ba ta suna alghashiya kalma ta ƙarshe a cikin aya ta farko a surar hal ataka hadithul ghashiya wanda alghashiya yana cikin sunayen alƙiyama ma'anan ghashiya shine zatul ghashayan wadda take lullube abu an fi amfani da kalmar idan abu ya lullube hankali gushi ala aqlihi wato an rufe hankalin mutum ya rasa hankalinsa to ita alghashi alqiyama wato yanayi take samarwa wanda yake gusar da hankali ku dubi abin da Allah ke faɗa a farkon suratul hajj ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azimun يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ya ce girgiza alkiyama girma gare ta rannan za ka ga mai shayar da nono saboda tashi hankali ta hankali ta ɗauku daga wanda ke shayar da shi nono mai ciki ma za ta yi barin cikin ta'arar nan saboda tsoro sannan za ka ga mutane suna maye ba abinda suka sha walakin na azab Allah shadid azab Allah da tsanin su shi yasa kiranta alghashiya saboda tana lullube hankalin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganan yuhsharun nasu yawm alqiyamati hufatan uratan ghurlan buhman za a tashi mutane ran alkiyama kowa huntu ne ba mai tufa a jikinsa kowa maras takalmi ne sannan ba wanda adda kaciya nana aisha ta ce ya rasulullah mutane kallon junan su tsirara sai ce mata al'amru ashaddu min dalil lamarin ya wuce hakan ba ma wani mai lura da wai tsiraici ko menene wai ga mace ga kirjinta ga farjin ba wanda zai damu da saboda halin da ake ciki da tashi hankali to shi yasa aka kira ta al-ghashiya al-imam tirmidhi a cikin jami' a kitab tafsir ya ba ta suna suratul ghashiya yace tafsiru suratul ghashiya a cikin hadisai zaka isko an kira ta suratu hal ataka hadithul ghashiya kamar yadda zuwa cikin muwadda حديث الضحاك ابن قيس wanda yake man'uman ibn bashir mai manzon Allah yake karantawa ranar juma'a tare da suratul juma'a sai ce yana karanta hal ataka hadisul ghashiya akwai kuma masu kiranta suratu hal ataka kamar yadda zaure za ku ji wani ce halace sura halace hal halateka hal ataka to ana kiranta suratu hal ataka ibnu atiya haka ya mata suna a cikin tafsirinsa suratu hal ataka wannan sura ita ma makkiya ce daman da kaji sura tana maganan aqida al-qiyama da sauransu to galibi sura ce ta maka an ce ita ce sura ta 67 ga sauka 67 ta sauka bayan suratul zariyat kafin suratul kahf ayoyinta 26 ne kuma wannan sura kaco kam tana magana ne game da alkiyama tana lura da mutane irin halin da ake shiga idan alkiyama ta tsaye tsakanin muminai da fajirai Allah ka samu cikin muminai a ran nan ba da labarin yadda muminai suke a alkiyama a wancan lokaci yana kwantar da hankali wanda suke imani da annabi da ba su da yan kaɗan ne haka ba da labarin halin firgici da miyagu azzalumai da fasikai suke ciki a wannan ranar shi kuma yana ƙara ta da hankali wanda su imani to da haka manyan makasudan da'awar makka daman su ne a jawo mutane zuwa ga gaskiya a hana su shirka الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أنا ترى دم أنا قد هل أتاك حديث الغاشية قد أتاك حديث الغاشية لا بار فرقتن القيامة ما يقصد هنكلي يا رجا يزومك وسمع لمسك هي في بابها تنا ما عندك هل أتاك حديث الغاشية وإن التي هل أتاك حديث موسى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب تنبيس أكي كاتب أجل لاباري don ya kasa kunne ya mai da hankali ya ji labarin da za a faɗa masa sai zama yana cikin uslubi na kira na da'awa ko kun san ka za a nabi yana amfani da wannan ko a tadruna manil muflis kun san kuwa an matsiyaci ta ce matsiyaci wanda baya da taro baya da sisi ba kuɗi ba kadara ya ce a matsiyaci shi ne wanda zai zo alƙiyama da tarin dukiya amma yana kallo ana ɗiba ana ba wasu saboda ya zalunce su yawa ya gari bai da komai har a ɗaya musu dubban su a zuba mishi kuma kai shi wuta ya ce to kun ji matsiyaci na gaskiya to tambaya ko ka san kaza sai ce hal ataka hadisul ghashiya labarin al'iyama ya zo maka mana kasa kunne za a baka labari sai Allah ta'ala ce wujuhun yau idan khashi'atun amilatun nasibatun wasu huskoki a rannan khashi'atun wulaƙantattu ne amilatun ‘yan wahala ne nasibatun cikin wato tsanani suke kaga an an ambaci fuska amma me ake nufi me fuskar kamar da dai Allah ta'ala ke maganan zatin sai kawo fuska yana magana kan sai kawo fuskar sa haka dai ba haka ba to ku ba mu misali hmm كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ثلاثين ذي الجلال والإكرام م-م. ذو الجلال كو ذي الجلال ذو الجلال saboda sifar ta wajhu ce kaga tun da har ta karɓi sifa ta zama haƙiƙa ba majazi ba don haka wa yabqa wajhu rabbika kowa zai halaka sai fuska ubangiji sai ubangijinka kuma kowane wato mai fuska to yanayin suka fuska su ake gane shi sabon shi ke ta labarin zuciya idan mutum na cikin dima da ka kalli fuskarsa za ka sani in mutum na farin ciki da ka kalli fuskarsa za ka sani yanzu masu kallon mu a talabijin suna iya gane da rana muke karatun nan daga yanayin fuskata inda an sha ruwa na shaɗin zai haka dariyan ma ba irin wannan ba ce kun gane ko yanayin daban ne to saboda in Allah ya magana fuskoki a ran nan ba su fuska yake nufi wujuhun yawma idan khashi'atun wasu fuskoki a ran nan cikin wulakanci suke kuma sai ce amilatun masu aiki dai nasibatun masu wahala ne kamar da wata ayyar ce wujuhu ne ma idin musfiratun kaga fuska aka sife ta amma mai fuskar ake nufi khashi'atun ay zalilatun wulaƙantattu ne kamar da Allah ce wa tarahum yu'raduna alaiha khashi'ina sitte min az-zulli aw ta kuma ce khashi'atan absarum tarhaquhum zillatun wala duk dai maganar wulaƙanci yadda suka wulaƙanta addini a duniya su ma a ranar za a wulaƙanta su amilatun za a ɗora musu aiki na wahala nasibatun za su gaji za su sha wuya kaga duk ana magana wa ana magana kafirai da shaƙiye suka ce tasla naran hamiya wannan khabar ne na hudu khabar ne na hudu daga wujuh wujuhun sai aka fara cewa mai idan khashi'atun amilatun nasibatun kuma tasla wannan jumla ta fi'ili mudari'i da abinda muta'allaq dinta da maf'ulinta da sifa maf'ulin gaba ɗayansu fi mahalli raf'i alkhabar arrabe alladhi yasifu alwujuh tasla naran hamiya suna ƙunar wuta mai balbali tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya kuma ana shayar da sunan zaka gane ba fuska ake nufi ba ita kadai mai fuskar kaga fuska ita kadai an shayar da ita to ina za ta kwararar da abin da ta sha da gangar jiki talace tusqa min ainin aniya ana wato ainihin shayar da su daga wata korama abin da zai baka tsoro mutum da aka ce yana cikin wahala yana shan wuta me ke bukata ruwa ruwan wani iri to sai aka ce a'a tusqa min ainin aniya ana shayar da su daga wata korama mai tsananin zafi kamar da Allah ta'ala ce tufu na bainaha wa baina hamimin ani ruwan zafi tafasassu mutumin da ya sha wuya ya sha wahala sai a ɗebi tafasasshen ruwa a ce ka sha kuma ba ruwan ne na banza ba ruwan wahala ne laisa lahum ta'amun illa min bari' ba su da wani abinci sai na kaya yanzu wanda yake buƙatar ruwan sanyi sai aka ce ga kaya dare wani icce ne mai yawan kaya wanda raƙuma ke cinsa su ma raƙuma suna ci ana cire masu kayansu to sai aka yi kinaya da shi da abincin da za su ci a cikin wuta wanda Allah ba shi sunaye daban-daban kamar yadda yake falaisa lahu al-yawma hahuna hamimun wala ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illa al-khati'un shine anai ce laysa lahu ta'amun إلا من ضريع duk kuma abincin nan sai aka bashi ma'ana aka ce wala qamun illa laysa qamun illa min bari la yusminu wala yughni min ju' bai sa ƙiba bai hana jin yunwa kaga nan wata kimiyya ce ƙurani ke koya mana abinci ana cin sa don manufofi guda biyu babbar su ita ce ta biyu da ya kore yunwa na biyu don a hana mutum ramewa idan yan ta'adda suka kama mutum yi kwana talatin ko ashirin da biyar ko sati uku hannunsu ni fito ya kuke ganin sa ya lalace ya rame ya yankwane saboda me saboda babu abinci to daga cikin manya-manyan manufofin abinci su riƙe gangar jikinka da muruwarta da kwarjaninta da lafiyarta to shi wannan abinci yan wutan ko guda babu da haka anan Allah ta'ala yana sifaita mana yan wuta da halin da suke ciki a ranar alkiyama ko idan alkiyama ta tsaye to su ko yan aljanna ba
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
وجوه يومئذ ناعمة آه الحافظ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يا كاوة تفسرها قاتنا عاملة ناصبة yace ta'ibatun fil azabi tujarru ala wujuhiha wa takhsha wujuhahum an-nar wannan fasar da muka yi muku kenan ko cewa wasu fuskoki suna cikin wahala sai ce wa yahtamilu anna al-murad bi qawli wujuhihim idan khashatun amalatun nasibatun fi dunya likawnin fi dunya ahli ibadatu amal sai ce wannan ayat tana daukan wanda a a duniya ake nufin amilatun nasibatun sun yi aiki sun sha wuya amma duk da ka tasla naran haniya saboda me yace lakinnahu lamma udima shartuhu huwa al-iman sara yawm al-qiyamati ba amman sun yi aiki ne ba irin aikin masu imani sun yi salloli sun yi azumma sun yi sadakoki sun yi zakka sun yi duk abin da ake yi amma ba da imani ba babu kyakkyawar zuciya ko kuma ba bisa ga karantawar manzon Allah ba su cika sharaɗi ba sun yi ta yi sun wahala kamar yadda na ba ku labarin wani bawan Allah ya rasu shekarar nan wanda ya ce min duk yini yakan yi zikirin Allahu Muhammadu sau dubu goma zuwa dubu goma sha biyar kuma shi a mafarki tsakanin mafarki da farki aka bashi wannan zikirin to kaga babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da zikirin Allahu Muhammadu ba kai shi amilatun nasu ya aiki ya wala masu wadda ba aikin da Allah ke biya ba ne babu wani da yana da muhimmanci musani kenan cewa aikin da Allah ke biyan kaladarsa shi ne wanda ya saka ta hannunwa ta hannun wanda ya aiko maka don haka duk wanda ya dora ka kan wata ibada wanda ka tambaye shi ina asulin ta ga annabi babu to wallahi dan fa wannan ne ka kauce masa yaudarar ka zai zai saka cikin amilatun nasiba ka yi ta aiki kai ta wahala amma kuma ta sula naran hamiya Allah ba zai karba ba zai jefa kauta da haka babu istiqama sai ga sunna ku samu tafsirin usaimin yau ban fito da shi ba ya magana mai kyau kan wannan ma'anar kun san da sa'adi malamin usaimin ne to tafarkin su guda ni kuma almajirin almajiran usaimin ne eh na dan yi karatu gare shi ba da yawa har gidansa na kwana cikin gidan usaimin na kwana na je na jin wajejen 88 92-93 na je gidansa a kasim a unaiza a nan a buraida muka yi sallar juma'a muka yi asabar muka yi lahadi ya ban kwana da mu ya ba mu kaset kaset na karatun shi muka dawo sannan ina zuwa karatunsa na haramin makka wanda yake can hawa na uku amma wannan bai mai da bin yi almajiransu ba almajiransu wanda suka dukufa suka yi karatu a hannunsa mu kuma su ne galibi malamin mu to kaga shi ni wannan sa'idi malamin malamin malamin malamai na ne haka ake ta tafiya ni ma wasu za su yi karatu garan nan gaba su ce almajirin almajirin almajirin kawai haka ba haka za a yi ta tafiya amma a fikihu da ina mazhaban malam albani ne Allah ya ji kansa da rahama amma daga baya malam usaimin ya jaye ni a makarantar tun da na fara sharhin iziya sai na fahimci fikihu yana wurin usaimin hadisi yana wurin albani sai ka ce to ai duk tare suke ya tare suke amma wurin fassara ne ake samun bambanci na ma'anoni da fitar da hukunci Allah ya ji kansu su duka duka manyan malamai ne kuma kowannensu mujtahidi ne wanda ya taimaki addini musamman a wannan karni ne gabata sun ɗaukaka addini matuƙa sun kuma samar da martaba ga ilimomi daban-daban na addinin musulunci sannan kowane su cikakken mawallafi ne ba wanda bai da sama da littafi ɗari a cikinsu kaga ashe manya ne Allah ya musu rahama gaba ɗaya وسي الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة اصبص وكي او نارانا ناعمة سنتكن واتو نعمة آه بنن يعرف بنن تعرف في وجوههم نظرة النعيم daga fuskokinsu kana gane ɗanyantakar ni'ima wato in mutum ya ƙoshi ya yi lafiya ka fuskarsa ma kana gane so ne mutum zai baro karkara ya dawo birni kuma ya samu abin yi dan wani lokaci ya koma garin su sai su gadu ya canza musu to ko a birni akwai yan ƙauye ko a ƙauye akwai yan birni ya danganta ga ni'imar rayuwa to su ne Allah ya ce waɗannan fuskokin su kuma ni'ima ta bayyana gare su lisa'iha radiya suna waɗanda suka aminta da aikin da suka yi saboda ina suka samu kansu fi jannatin aliya cikin gidajen aljanna madaukaka wannan ya nuna aljanna hawa hawa ce benaye ce kuma akwai lift manya ni da yake mafi ni mafi tsawon ginin da na hau shine clock tower na makka sai ka kai hawa na kaza na sha takwas ka sauka ka je ka hau wani ya kai ka na talatin da shida sannan ka sauka ka hau wani ya kai ka na ɗari ba ɗaya sannan ka hau to sai shekaran jiya da ke ban labarin burji khalifa an yayi a kai burji khalifa a dubai na ce ban zuwa ashe shi ma a ja'ibu gari shi lifta guda ce kuma su kaman kyafta da bismillah sai kai ka hawa na ɗari da goma to kaga idan a dubai akwai wannan to a aljanna fa duk ni na yi amina burji khalifa bai kai bus quarters na ciki aljanna ba wallahi ba zai kai ta ba wallahi ba zai kai ta ba mana insha Allah ta haƙiƙan la ta alaikan kusa ibn taymiya ya kawo wannan istilahin insha Allah ana faɗa don ai ne nun ta alaikin magana to sai yana wa'azi kan tattara yace wallahi ku yaƙe su wallahi za mu ci galaba a kansu suka ce kul insha Allah ce insha Allah ta haƙiƙan la ta alaikan da ta yi alƙawarin Allah ne ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلفنهم يترك قاشنا تكين قراني والله إذاموا من نسراتي بس كي نسراتي فالله شقدموا الجنة أي دد بيبة كي بيكي ودينا بكساني لندم يكامل زيارة الجنة الشريعة الله ككيم Allah kada ka tozarta zatonmu gare ka da za ka shigar da mu aljanna ka ba mu imani ba tare da mun yi wahalar neman sa Allah ya kawo muka isko iyayenmu suna yi arha muka shiga to Allah muna ta roƙonka aljanna kar ka hana muna ita muna neman tsirinka daga wuta kar ka jefa mu cikin ta Allah ce fi jannatin aliya waɗannan kam suna cikin gidajen aljanna madaukaka la tasma'u fiha laghiya ba ka jin wata yasassan magana a ciki komai na aljanna straight ne babu magana maras daɗi la yujadu fiya kalimatu lagwin wala batil fadlan an al-kalam al-muharram duk magana da a cikin aljanna magana ce mai sanya zuciya magana ce mai haskaka fuska magana ce mai daɗin ji fiya ainun jariya a ciki akwai ƙoramu al'ainu a nan jinsi za ka kai ƙoramu jariya masu gudu kasan daga cikin abin da ke burge ɗan adam ya ga ruwa yana ta gudana shi yasa za ka ga in ka tafi saudi arabia kamar irin makka ko madina ko wasu garura za ka ga manyan duwatsunsu sai a gyaggyara su a kwakwafe su sai a sa pipe-pipe na ruwa sai a sa fitilu ruwa na gudu kan duwatsu kuma ana haska su waɗan kwatanta irin abin da za mu gani a aljanna nan su kutuba muna da rawun mai ruwa ba ko makka akwai rawun mai ruwa rawun mai shantali ta shiga garin makka in ka fita daga jidda akwai katon shantali kana yana zubar da ruwa in an motoci su tsaye da ku sai ku ta kallon shi abin sha'awa ainun jariya wato ƙoramu masu gudana don haka za ka ga gidajen masu arziki za ka ga an ɗanyi wuraren da ruwa ke gudu an yi wurin wanka suna kiransa swimming pool da sauransu da sauransu an yi 'yan shifke-shifke da fulawoyi an ɗan samar da 'yan tsuntsaye kamar su ɗawusu da tsuntsun makka masu ɗan ado ɗin nan suna tsuntsun kana jin daɗi to duk wannan photocopy ne na aljanna aljanna akwai original irin wannan Allah ka kai mu can fiha sururun marfu'a Allah ce akwai gadaje waɗanda aka ɗaukaka masu taushi masu daɗin kwanciya wa akwabun mawdu'a akwai kofuna da jak-jak nasu wadda an girke su ko ina akwai ba ajiya ake a ɗauke daga baya ka ce ina yake ka rasa an hutar da kai mawdu'a a zazzu ne wa da mariƙo masufa da kushin kushin wa'anda an wawwatsa su ko ina an jejjera su ba amma ba ka ma wahala sai ka ɗauko wannan ka haɗa da wannan duk inda kake so ki shigida kawai za kai wa zarabiyu mafsusa ga kafet kafet su ma an jejjera su ta ko ina hanyoyi ke tsakanin su ubangiji ya shirya aljanna kuma da kansa ya shirya wani yana zaton mala'iku suka gina aljanna Allah shi ya gina aljanna to kaga inda injiniya zai zo a Najeriya ku duba masallacin nan masha Allah yadda aka kera shi aka tsara shi ga fankoki masu ba da iska ga AC AC ga carpet a ƙasa idan ɗan adam zai iya shirya wannan to in aka sa mala'iku ya kake zato ai akwai bin da mala'iku da ake suranta sun shigo akwai ɗan wamma bagobiri da yake makka can bin nan minara mai tsawon nan sai kalle ta ce kai amma dai wannan mala'iku suka gina ta ko sai abokin shi ce kai kwanci an ka gina ta an ka tashe ta magwabiri na kun Bella ce ya yi dariya ya san yau gidansu an ka taɓo to kaga idan aka ce maka Allah da kansa ya gina aljanna kaga ni gashi ina duk da bankokin nan gashi ina zuba ko aljanna babu wannan saboda ba nefa ce ba nefa ce aljanna ba bale ta dauke ba ma in bata bace bale a ce ta yi rauni ginin Allah ne Allah shi gina aljanna da kansa yadda shi ya yi mu haka yi mana aljanna ba kwangila ya bayar aka yi ba bale a samu wani halal wani wuri a ce an dan samu mistake babu أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
ne wanda ya cancanci bauta to ba su da wasu ayoyin da ke lurar da su Allah a falayin zuru ne ilal ibili kai fa kule kan ani ko larabawan ƙauye ko wato waɗanda dai su suna kiwon raƙumi su za su ga maka irin hikimin ubangiji da ke tattare da halittar kuma akwai ni'imar rayuwa ɗan adam tare da raƙumi kai ka ce duk al'ummar da ba a ba raƙumi ba an ƙware ta akwai magani a tattare da fitsarin nan nononsa fitsarin sama yanzu aka yana da shi a jiya firij na sha fitsarin raƙumi magani ne akwai da ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya ba su izinin su su sha fitsarin raƙuman sa na sadaka kun san labarin ko sannan Allah ya ba raƙumi wata basira da sauran dabbobi wasu da ita sannan ya ba shi dauriya wadda ba kowa da ita babu dabbar da ka riƙe kishi ka masa sai aka yi masa spare tank tanki biyu gare shi kamar irin motocin nan na daji masu zuwa daji kasan bayan tankinta na mai tana da spare tank wanda in mai ya kare to haka shi don haka za a yi tafiya mai yawan gaske a dawa raƙumi bai shanye ruwansa ba shi yasa in wahala ta wahala masu kiwon raƙumi irin a daji inda babu ruwa sai a yanka raƙumi sai a fashe cikin sai a kwashe ruwan suna nan a jiyar da suke lafiyayyu sai a sha a ƙoshi to sai Allah ce ba su duban yadda Allah ya raƙumi akwai wata halitta akwai wani mai yin halitta wanda ka yin irin ta babu kuma ka debi girmansa da ƙarfinsa amma Allah ya hore shi zare masa hankali wanda ke sa a yi taurin kai ya zan muzallal ƙaramin yaro iya ja igiya su sai fi tafiya akwai wani labari da ke ta ɓera ta sace raƙumi ɓera kawai ta ga igiya sai ta ja kai raƙumi ka kawai ana ja sai kai ta tafiya sai ta kai can ta shige cikin ramin ta da igiyar shi kuma zo bakin rami ya kama bakin sa yayi shiru yayi shiru ba abin da bai ci mai raƙumi ya ta nema ashe ɗera ta sace raƙumi me yasa Allah ya mishi haka nan Allah ya hore shi ne saboda mu amfanin mu wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum minha jamalun حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون motoci na nan tafe jiragen sama na nan tafe manya-manyan ababen hawa na iska suna nan yanzu shekarun da abin da ake cewa teletransportation ake so a fara teletransport teleportation ko na ga 'yan china suna wani abu mai kama da shi mace tana cikin falon ta kawai sai ta jiɗi wadda za ta duba sai kofa ta buɗe train ya kawo yaron ta har tsakiyar falon ta kuma ya wuce abin yana da kama da majigi kamar kana cikin gidanka kawai bayan ka yi arrangement kawai sai ka gane ka ingila to duk dai abin da aka ba ɗan adam horewa ce ta Allah Allah ce wa ya khluqu ma la ta'lamu afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at ba su dubin sama yadda aka daga ta kuma bila amad Allah alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna Allah shi ya yi sama babu wani ginshiki da kuke gani yana akwai ginshikan wanda ba mu gani ko kuma kuna ganin ta babu ginshikin kowanne yana ɗauka domin akwai abubuwa da da babu ganin su yanzu abin iskan da muke fitarwa da wanda muke shaƙa oxygen da menene carbon dioxide duk ba mu ganin su kai ba haka ba ma akwai halittar da yanzu ana haska fitila kana bude taga da rana haske in yi hasko sosai za ga wasu abuwa suna ta yau daman suna nan ba ka ganin su me yasa ba sa shige mana idanu don kariyar Allah lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah Allah ya kare mu da wadannan abu akwai abubuwan da za a bude idan mu gansu wallahi rayuwa za ta yi mana wahala ruwan da za ka sha in ka taso bakinka da su da za a buɗe ido ka kaci abubuwan da ke cikin su wala ba za ka sha ba za ka kamar macizai suna yawo cikin ruwan kuma haka za ka sha abinka girman su ba kai yadda idanunka zai gane su ba saboda Allah yake da kadar kamar yadda muka karanta jiya da kadar da gurgurdun bukatar ka za ka ganin ka ya tsaya iyaka abin da ake bukatar ka gani abin da ba a bukatar ka gani an rufe maka ai shi sirri abin koyewa ne don babu sirri don me muke sa tufa don me muke gina gida mu cire tufa mai inda ya yi banda tufan ma akwai sutura ta Allah ma a jikinmu yanzu misali inda ciki na gilas ne in ba manyan riguna ka sa ka ɓoye ba ai kowa zai ga abin da ka ci ko ya kai gashi ka ce kwantawa naman kaji alhalin alala ce ka ce eh ko garin kwaki ne ka ji ka ba wanda ya san abin da wani ce duk sirri ne Allah ka dawo da mu cikin rufin wailal jibali kaifa nusibat Allah ya ce ba su duba zuwa ga duwatsu yadda aka kafa su wannan sai nusibat an kafa su shi ma wani ilimi ne na geology wanda masana sun fitar da ilmomi da yawa ƙarƙashin wannan kai suka ce da da dutse da haƙori sirrin su ɗaya yanzu kana ganin haƙorinka kana ganin kamar ba wani abu ne mai girma ba ko sai radda dalili ya kama aka ce a ciro shi sai ka ga na ƙurya ɗin ya fi da saman turke ne kafe shi aka yi shi ke riƙe da bakin inda duk za a zare haƙorin mutum sai kaga ya dawo yana wani mamure babu shawa sannan bai iya cin abinci sai Allah ya kafe su suka zama makamai da su zaka tsara mangoro da su zaka kama abarba da su zaka tattauna tuwo in ruwa ya zo kuma sai ka mamure su sai su wuce kai tsaye wanda bai da haƙuri duk da shan ruwansa daban ne shi ake ce ma molo kun san molo molo bai sakace wanda bai da haƙuri bai zai sakace to sai Allah ya kafa duwatsu ta yadda duk abin da kake gani sama na ƙasan ya fi shi yawa yanzu dutsen kwatarkwashi da duwatsun gwaram da duwatsun kilimanjaro da dutsen ohud da duk wasu duwatsu na duniya abin da ke ƙasansu ya fi abin da ke samansu yawa saboda me saboda turaku ne Allah ce Allah ta mi da bikum don ka kasa ta wuntsila da wannan kuma ilimi ne da Allah ya ba malam malam bashar ɗan fili lafiya ya ta faɗaɗa muku shi shi adda sanin wannan fanni yana asibiti bai fara tafsirin ba na ba saboda ba lafiya ya fara to alhamdulillah to Allah ya ƙara masa lafiya so ilimi ne mai zurfi na da yasa aka kafa duwatsun wani irin gudu ƙasa take yi ba ka jin shi suka ce to ai ni ga ni ba na jin gudun tare kuke gudu ne amma kuma Allah ya shimfiɗa ta kamar yadda yake cewa ilal ardi kaifa sutiha shimfiɗa ta akai don haka kai ba za ka gane ma wai kan wata ƙwallo mai gudu kake ba amma tana nan tana gudu shine malaki wa ila ardi kayfa sutiyat ay muddat maddan wasi'an aka bude ta ko wani muna bisa kanta muna gina gidaje a kanta muna kaga tituna na motoci da na jiragen kasa muna shirya airport da jiragen sama inda zamu tashi mu untsila mu sama yace wasu hilat gaitat tasir aka sawwake ta iya ka sawwakewa sai ka tona rami kai abin da kake so liyastaqirra al-ibadu ala dhahriha yace don bayi su tabbata akan doronta wa yatamakkanu min harfiha wa ghirasiha kuma su samu dama su yi shuka su yi noma wal bunyan fiha su yi gini akanta wa suluki turuqiha kuma su hau hanyoyinta duk inda Allah bai yi ta subti hadba da wata yi haka ba to wannan ayat wasu suka yi amfani da ita suka ce ai ƙasa shimfiɗa take ba ba sifar kwallo ba ce ba kewaye take ba to don haka malam as-sa'idi rahimahullah wanda ya kusa shekara ɗari ba da mutuwa ku ji abin da yake ta yace wa'lam anna tasqihaha la yunafi anna kuratun mustadira cewa an yi ta shimfiɗe musattaha bai kore zaman ta kuratun kaman kwallo mustadiratu kewayayya kad ahatat al aflaku fiha min jami'i jawanibiha duk ta ko ina kewaye da ta aflaku akwai su mars akwai su menene jupiter ga sunan da yawa yake ni sadda ina sakandare bai geography ba gaba daya sai da waɗannan daga baya na san su su ma da larabci na yi karatun geography a sudan amma da larabci Allah ya ji kan malamin mu kamal ban sani ba ko yana duniya wanda ya koya mana geography yace kama dalla ala zalika an-naql wal aql wal hiss wal mushahada yace maganar ta kasa kewayayya ce yace naqali dalilin addini ya tabbatar da haka kamar da Allah ke ce yukawwiru layla ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara ala al-layl kaga takwir me asalin takwir kamar nadin rawani Allah yana nada dare cikin safiya yana nada kaga shi kewayawa ne yake wal aql yace hankali ma na tabbatar da haka domin inda mai kita kida yanzu an kai karshen ta yanzu in ka saita jirgi daga Sokoto ko daga Kano ka harba shi yayi yamma yayi ta tafiya bai tsaya ko ina ba jirgin sama zai sake dawa Kano ba inda zai kure dawa zai yi haka in ka saita shi kace ta sama da magaram to zai tafi ta tafi ta tafi sai ya dawo ya koma da da magaram ba mai gane to shine ce wal hissu wal mushahada da ganin ido ni ban gane wannan ba sai 1988 da na hau jirgin ruwa ko in ce na hau teku daga Borsudan zuwa Jidda idan tafiya ce tafiya ka san kwallon rana to yadda ka san bisa kwallon rana haka kake bisa uwa kana dibin ga ku kewaye gaba ɗaya duniya ta kewaye sama gaba ɗaya ta kewaye shi yasa in ka kalli ice wanda ya yi nisa daga nesa za ka kamar ya tokare sama ko wannan shine alhissu wal mushahada ganin ido ma ya tabbatar da haka in kana jaya wannan tokar ka yi ta da masu hawan jirgin sama don shi jirgin sama da wannan karatu yake tafiya kuma komin dare zai ɗauki alhazai ya kai su jidda in daga karachi ya taso in daga kuala lumpur in daga amsterdam in daga lagos duk inda ya taso zai ta jidda ko madina ya aje su lahiya lau da wannan karatu haka in kana gardama shi kakka yi gardama da pilot ni shi ya sa amfaninsa kuma yanzu ai da wannan karatu ne alhamdulillah muke da gps yanzu ka tafi abuja wace kake inda za ka je babu gps na taɓa hawan taxi a abuja sai na sa wannan gps din na ce in 500 meters take right in one in, in 3 kilometers take left sai ɗan tafiya ce shi wai ita wannan mai faɗa mana hanya wai tana ganin mu ne ilimi ne a ƙasar na fara ganin wannan ban san shi lokacin duniya ba ta waye sosai ba sama da shekaru ashirin baya wani ya ɗauke na mota sai daga askirim ɗin motarsa iko Allah yanzu irin wannan motar gare ni irin wannan motar tana sabo fitowa da skirin ɗin sai tana nuna mashi ya titi kaza ya yi nan ta to wannan wannan abu kamar su dabaru haka to ga shi ne yanzu ya kawo ko ina yanzu a wayoyin kuma kuna da shi eh daga arafa dawa mina ka sun shi ne za ka buga sosai sosai ai da mun sha wahalar rayuwa malam yanzu komai ya saukaka to duk wannan ilimin ne fa abin da zai baka shawa shi ne ce qur'ani ma ya magana wanda kaga abu ne mai ban mamaki wannan cewa ƙasa kewaye take ba magana yau bace duk da su ibnu taymiya da suka shekara sama da 700 ƙasa suna da wannan ilimin فنالتي فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
Allah ta'ala ce to fa zakkir innama anta mudhakkir ya kai annabi kai wa'azi aikin ka shine wa'azi haka ya kai magajin annabi ya kai malami kai ta wa'azi wa'azi annaka ba shirye da mutane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shirye da wanda ka so sai dai ka aza shi ga hanya in ya so ya bi in ya so ya kiya lasta alaihim bi musaitir kai ba wato wanda yake tilasta su ne ba kamar da Allah ce wa ma'anta alayhim bi jabbar wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'i kai ba mai tilastawa ne ba amma kai wa'azi ga mai jin tsoron yacin ubangiji illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar ai sai dai wanda ya birbiye ka ya ba da bai da gare ka ya kafirce ma Allah fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar lalle Allah zai azabta shi azaba mafi girma inna ilaina iyabahum hakika dawowar su gare mu ne kowa zai mutu zai koma ga Allah sun ma inna alaina hisabahum kuma mu ne hisabin su yana a kanmu ma'ana mu ne za mu yi musu sakamako abin da suka aikata na alkhairi ko kuma na sharri wannan shine ƙarshen suratul qiyama kuma kamar yadda muka ji tana magana ne game da abubuwan da suke faruwa a cikin afwan suratul ghashiya ita ma kiyama ce ko sai wani faɗa muku azumi hudu nake rana guda yau kar kai mamaki ina yi tsalle to Allah ya mana muwafaka sai sura ta gaba to kuma nayi muku alƙawarin zamu yi kokari don mu samu sauka da wuri ko wal fajr akwai minti goma
Bismillahir Rahim wal fajr wa layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر wannan babu saɓani ga sunanta ta fara da wal fajr kuma da shi aka ba ta suna kaman wal layli idza yasa sunanta suratul layl wad duha wal layli idza saja sunanta suratul duha wash shamsi wadhaha sunanta suratul shams wattini wazzaitun sunanta suratu tin to da irin wannan sun sun samu suna ne daga kalma ta farko a cikin sura amma zaka cire wawu ba zaka ce suratu wal fajr ba suratul fajr ana cikin surorin da Allah ya fara da su yana rantsuwa da lokaci mun faɗa muku babu wani nau'i na lokaci da Allah bai rantsuwa da shi ba don ya gura mana kowane lokaci yana da muhimmancin kaga wal fajr farkon safiya kenan akwai wadduha hantsi akwai wannan hari idan jallaha akwai da rana akwai wal asri da yamma akwai wal laili da daddare al-lailu din ma wal laili idan as'asa wal laili idan adbara darin ma lokuta daban-daban was subhi idan tanaffas su Allah ya rantsuwa da lokuta don ya gura mana kowane lokaci da muhimmanci kuma kada mai sakaci shi lokaci shine rayuwarmu a da abin da suke cewa lokaci kamar kuɗi ne ko kuma lokaci kamar takobi ne in baka sare shi ba sare ka da masu hikima suka ce ha alwaqtu huwa alhaya shine rayuwa ya ibn adam innama anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'd haka alhasan basri yace kai rayuwar nan taka allocation ne na kwanuka kullum allocation ɗinka ya rage yanzu jiya muna da yau ga ta mun samu ta wuce ko muna da gobe Allah ya barwa kansa sani kisa kullun jin muke an mutu duk wanda ka ja mutu credit ɗinsa da ya kare so da haka credit ne aka dankara mana na awoyi da mintuna da sakan sakan kuma su ne muke ci sawa'un mun ci su ta hanya mai kyau kamar yanzu da muke cin ta tafsiri ko an ci su ta hanya mara kyau za su tafi ko bacci kake ma credit naka zai kare dole ne labud da ya kare za a waye gari ba ka da ko tarocin akawun ɗinka wani lokacin kuma babu makawa malakul mautin ladhi wukila bikum ya damƙe ka ya kashe kai raba ka da duniya to lokacin da aka baka ya kare allocation ɗinka finished wallahi Allah ya hikima da ya boye muna allocation din nan don in wani inda ya sani tashin hankali da zai shiga na da yawa kullum jin labarin mutuwa muke wani jiya kana tare da shi yau ya mutu credit din ya kare dama ya kusa karewa shine bai sani to shi yasa yake da kyau mu yawaita amfani da credit din mu inda ya kamata wannan sura ita ce ta goma wajen sauka ta sauka bayan suratul layl bayan ta dai suratul duha ta sauka ayoyinta talatin da biyu ne irgan makka da madina irgan kufa ashirin da tara ne akwai masu kirga ta talatin ina ji shirin kirgan makka mutanen madina suke kirga ta talatin da biyu shi yasa yanci ayoyin ƙurani ne za ka ji malamai su ɗan yi saɓani saboda kirgan kufa yakan bambanta da na makka na makka yakan bambanta da na madina don cin akwai ayoyin da wasu su tsaya gare su wasu ba su tsayawa gare su رزقه إنا رزقه يكي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ‘yan madina wurin su aya ne amma ‘yan makka ba aya ‘yan kufa ba aya ba ne sai kulwar bi a hanan nan ne aya to haka za ka ga an samu saɓani sannan yau mai izin bi jahannam aya ce a wurin mutanen sham amma mutanen kufa ba aya ba ce a kufa fi ibadi fadkuli wadkuli fi ibadi aya ce wadkuli jannati aya ce amma wurin yan madina haɗe take so za ga nan ne ake samun saɓanin addul ayi idan ayoyi babban manufar wannan sura tun da yan makka ce kuma da wuri ta sauka shine buga ma mutanen makka misalai da al'ummomin da suka gabata wanda suka yi fatali da annabawa da sakonninsu kamar adawa samudawa fir'aunawa da sauransu za ka sai aka musu gargadi da azabar lahira wadda ya kamata su yi tsoronta sannan a cikin surar akwai jan hankalin wanda duniya ta rude su cewa suna ganin suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi Allah ya ga dama ya raba su da wannan jin daɗi kowane lokaci sannan ba wai don kana cikin ni'imar duniya ya nuna kai masoyin Allah ne ba akwai wanda Allah ke ba su nema a duniya don duniya ba komai wacce gare su gare shi amma kuma makomarsu ba mai kyau ce ba su da wanda aka ba nima abinda ake so yi godiya wanda bai yi ba kuma alkiyama zai da na sani Allah ce wal fajri ina rantsuwa da keto alfijiri wa layalin ashirin da wasu darare masu daraja guda goma daɗa su ne dararen nan na ƙarshen ramadan ko suna dararen nan na ƙarshen zulhijja na farkon zulhijja ko su ne dararen nan na farkon muharram wannan kuma idan mun zo sharhi mai faɗi gobe insha Allah za mu yi wa shaf'i wal watri ina rantsuwa da shafa'i abinda abbiyu shine dukkan halittu wal watri ina rantsuwa da wanda ashi dai shine Allah wal layli idha yasri ina rantsuwa da dare sai da yake tafiya yana kutsawa yana mutane samun nutsuwa suna bacci hal fi zalika qasabul ladhi hijr shin a cikin wannan akwai abinda mai hankali ke ganewa in an yi rantsuwa wannan karatu na da tsara ka sai mu kwana a nan idan Allah ya samu da rayuwa gobe sai mu dora Allah ka mana garkuwa daga fitina Allah ka sa karatun da muke ya zama mai amfani gare mu Allah ka sa ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan mu Allah ka sa karatun mu ya zama na aiki ba karatu na gardama da jayayya ba yan umar suke cikin damuwa ko ɗanne iri Allah ka kuraye musu damuwa babban shehun malaminmu imam ahli sunna wal jama'a sheik abdullahab abdallah yana kwanci asibiti na je na duba shi kwanciyar sati kuma dai gaskiya akwai bukatar addu'a Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya saka masa da alkhairi bisa ɗimbin jihadin da yake yi ni na fara sanin sani a makka lokacin da duk wani da ka sani kasan nan wanda ake cewa wane ne galibi in zo gidan Sheikh Abdullah bai kisa ba yana ɗalibin ilimi shi da malama Halima Allah ya tukanta kusan malama Halima mun gaito ta nan da ƙungiyarta ta Afirka ko ta rasu cikin corona farko farkon corona cikin March 2020 Allah ya mata gafara to nan nan maza da mata nan kowa yake sauka in na fara lissa muku fa muku bayan mutane yanzu nace muku gidan shi suka sauka sai kai mamaki wasu ma kila in ba da yana nan da rai ba da kuke kai karya ne to a ji a tambaye ka yana nan kuma da abokanmu da muka yi zama aidin sun sani to muka zo madina kuma shine shugaban ɗalibai 'yan najeriya kuma tafiyarsa ta yi mana daɗi mun ka zaɓi abdul wahabi ya yi aiki babu raibi ta yi kyau hanyar da ya bi shugaba ne bai da aibi ba mu daina yabo ga rai ba sadda ya gama nashi aiki mun ka jawo bashir na kirki a'a mun ka jawo rafe na kirki sai ya sa hula da kaki bai wuce gaba ko kaɗan ba da Allah ya ba malam abdulwahab lafiya mu kuma Allah ya kare mu da ita Allah ya sa mu kammala wannan ramadan cikin aminci ta insha Allah gobe za mu fara tattara abinda za ku zo da shi da tallafi ga bayan Allah naka kowa ya shiri da zazzage aljihunsa ya duba cikin kayayyakinsa ya dauki masu kyau masu ma'ana musamman da ID test ɗin mu muku alƙawarin za mu tattara abin da za ku ba su mu kai masu haka ma muna da 'ya'ya marayu da yawa cikin gari akwai ma wanda muke kira marayun sahaba waɗanda 'ya'yanmu ne wasu da muke tare da su kamar kyamaraman ɗinmu malam iliyasu da ya rasu kamar ɗan agajinmu malam naziru da ire-irensu kamar 'yan uwa mai ja mana baki malam ya usman gidaɗawa da ɗaya mai ja mana baki dr abubakar gidaɗa da ire-irensu to 'ya'yansu muna ganin marayunmu ne na sahaba don haka insha Allah za mu tara abinda za mu sa su dariya a cikin azumin nan mu sa su fara'a da murna a lokacin sallah in Allah ya so ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اهدنا لما لاحسن الاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسن الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين